ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake dawowa wannan majalisi mai tarin albarka wannan masallaci na Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau 16 ga watan zulqa'ida hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma yake daidai da sha tara ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da sha shida a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muke cikin tafsirin suratul baqara wannan kuma shine majalisinmu na tamanin da biyu a cikin wannan sura muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya sake ba mu sake ba mu dama domin sake dawowa don ci gaba da wannan karatu don ci gaba da jin wato maganganu na alkur'ani mai tsarki da kuma bayanai na malamai da suka yi wa ayoyin Allah subhanahu ta'ala muna fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya mana gamu da katar ya ba mu dacewa cikin abin da duk zamu faɗa ya sanya abinda za mu ji na ilimi ya zama sanadiyar samun rahamarsa da yardarsa da gobe kiyama ya yafe mana kurakuranmu ya yafe mana zunubanmu waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba muna za mu tashi a kan aya ta ɗari da ashirin da biyar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا
Allah subhanahu wataala yace wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna kuma ka tuna lokacin da muka sanya lokacin da muka sanya daki wannan daki ya zama gurin kai komo na mutane ko kuma matattara ta mutane wa amna kuma ya zama aminci wattakhidhu min maqami ibrahima musalla kuma ku riki wajen sallah daga gurin tsayuwar annabi ibrahim wa ahidna ila ibrahim wa isma'il kuma mun yi umarni zuwa ga ibrahim da isma'il an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud da cewa ku tsarkake ɗakina domin masu dawafi da masu itikafi da masu ruku'u da sujada wannan ayar dori ne akan ayar da ta gabata inda Allah subhanahu wataala ya ce wa izibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun haka wannan wawun din wawun atfu ne ubangiji subhanahu wataala yayi na wannan jumlar na wannan ayar akan ayar da ta gabata ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labarin matsayin dakin Ka'aba wanda shi kuma ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi dan ya zama alama ce ta ɗaukakar wannan addini da kuma ɗaukakar wannan al'umma da kuma wata baiwa ce ko kyauta ce ubangiji subhanahu wata'ala yi wa larabawa musamman ƙuraishawa waɗanda inda za su tuna wannan to ba za su yaƙi ko su yi faɗa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba yayin da ya zo musu da abin da yake ɗaukaka gare su ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa iz ja'alna albayta mathabatan lin-nasi wa amna katina lokacin da muka sanya wannan daki mathabatan ya zamo matattara ko kuma gurin kai komo lin-nasi ga mutane ja'alna a wannan aya tana nufin sayyarna wato muka mayar da shi ya zama guri ne da mutane suke suke kai komo zuwa gare shi albayt anan ana nufin Ka'aba albayt ana nufin Ka'aba saboda Allah subhanahu wataala a wani gurin yana cewa wal yatawafu bil baitil atiq kuma su yi dawafi ga wannan dakin da daddi kaga ashe albayt ana nufin Ka'aba domin ita Ka'aba ita ce ake dawafi a jikinta a kiran wannan kiran Ka'aba da albayt wa shi wato albayt ya zama alam ne kamar suna ne wanda ya rinjaye akan ita wannan ita wannan Ka'aba kamar yadda akan ce alkitab duk da cewa akwai littattafai da yawa amma da ka ji an ce alkitabu was sunna to ka san menene alkitabu din ba za ka kawo wani littafi daban ba ba alqur'ani ba sunan alkitab din ya yi rinjaye akan akan alqur'ani kamar yadda a larabcin suka ce annajm suna nufin asurayya cikin taurari suna nufin asurayya sukan kirawo ta da annajim duk da cewa kalmar annajim tana shafar dukkan wani tauraro to amma dai wannan sunan ya zama yarin jayi yayin jayi akan tauraron surayya to haka nan albait shi ma yayin rinjaye akan ka'aba duk da cewa dakuna da gidaddaji suna nan da yawa ka'aba ita ce shine dakin da annabi ibrahim alayhis salam ya gina ya gina shi domin bautar Allah shi kadai ba tare da an yi masa tarayya a ciki ba sannan dukkan wani wanda ya yarda da tauhidi wato addinin kadai ta Allah nan yake nufa domin yayi dawafi ya zagaye wannan daki ya girmama Allah subhanahu wataala ta hanyar zagaye wannan daki shi yasa Allah subhanahu wataala ya jingina dakin zuwa gare shi wato aka jingina sunan wannan daki zuwa ga Allah subhanahu wataala ce an tahira baitiya wato ku tsarkake ɗaki na Allah jingina ɗakin zuwa gare shi a cikin addu'ar annabi Ibrahim alaihissalam ce inda baitika al-muharram inda baitika al-muharram a wajen ɗakinka to wannan izafa ce an jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin a nan ne masu kaɗaita Allah suke nuna kaɗaitar Ubangiji subhanahu wata'ala da kuma girmama shi ta hanyar yin ɗawafi shi yasa ake jingina ɗakin zuwa gare shi tun a zamanin jahiliya ka'aba laraba sukan kira ta da wannan suna albait wato ba ba zuwan musulunci ne aka fara kiranta da wannan suna albait ba hatta a jahiliya an samu wannan a cikin waƙar zuhair ibn abi sulma yana cewa fa aqsamtu bil bait alladhi tafa hawlahu rijalun banawhu min quraish wa jurham ce fa aqsamtu bil bait na rantsi da wannan ɗakin kaga ya kirawo shi da albayt yana nufin ita wannan ka'aba saboda haka suna ne da dadde da larabawa suke kiran ka'aba da shi Allah ce wa iz ja'alna albayta mathabatan mun sanya shi ya zama masaba masaba ai marji'an wato gurin da ake zuwa a kuma komawa daga kalmar saba ne yasubu idza raja'a idan mutum ya je guri ya kuma komawa a larabci akan ce saba yasubu Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan guri ya zama masabatan linnas saboda rayuka da zukata suna shauƙin zuwa wannan guri wato bayan sun je suna shauƙin su kuma komawa su kuma komawa ba tare da sun gaji ba ko sun kosa wannan kalmar wannan ha'un din da take cikin kalmar masabatan da aka ce masabatan ba ce masaban ba da cewa albayt ka'idar larabci muzakkar ne ai ba mu'annas bane ba ba mace bane amma kuma an ƙara ta'un a cikin sifar da aka da aka sifanta shi da ita ce masabatan to wannan ta'un din ta mubalaga ce mubalaga ce lil kasra da nuna yawan komawa da mutane suke yi da wuya wanda zai je wannan gurin ya ji cewa ya gama biyan bukatarsa ta yadda in aka kuma yi masa tayin komawa zai ce baya so duk wanda ya je to kuma so yake kuma komawa in ya koma so yake kuma komawa in ya koma so yake ƙara to a dunkule abinda malamai na tafsiri suka fassara wannan aya suka ce Allah subhanahu wataala ya ambaci daukakar da yayi ma wannan daki na Ka'aba ta yanda ya sanya masa wannan sifa da ya ambata masabatan kuma amnan ya sanya shi gurin da mutane suke shauƙin komawa akai-akai ko dai shar'an ko qadaran ko shar'an da qadaran ya zama masabatan al-arwah tashtaqu ilayhi dukkan wata zuka dukkan wani zuciya ta mumini tana shauƙin taga ta je wannan guri ko kuma ta je tana shauƙin taga ta koma idan duk shekara mutum zai je ya kuma komawa to wannan shauƙin ba zai ba zai yanke ba kuma wannan addu'a ce ta Annabi Ibrahim alayhis salam da yayi ma wannan ɗakin Ubangiji subhanahu wataala ya karba addu'a faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim Allah ka sanya af'idatan minan nas duk lokacin da ya kai Hajar da danta Isma'il ya aje su a wannan kwazazzabo wadin ghairi zai zar'in lokacin babu komai babu dan adam a gurin kwazazzabo ne da duwatsu kawai a gurin ya aje su babu ɗakin ma a lokacin tunda ba a gina ɗakin ba ma a lokacin to sai addu'a ya ce faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim rabbana inni askantu min zurriyyati بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم yace ya ubangiji na ajiye zurriyata a wannan kwazazzaban da babu shuka ma a ciki babu wasu ƴaƴan babu tsirrai da ganyayyakin da mutum zai ci rayu askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram kaga babu dakin amma kuma ya ya faɗi haka wasu malamai suka ce yayi wannan addu'a ba lokacin da ya kai su ba bayan an gina ɗakin bayan an gina ɗakin ko kuma Allah ya gaya masa cewa za a gina ɗaki a gurin kamar yadda zamu yi bayani a nan gaba yace faj'al rabbana li yuqimus salah ya ubangiji domin su tsayar da sallah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ya ubangiji ka sanya zukatan mutane na shauki na mararin zuwa inda suke to kuma ubangiji subhanahu wataala ya karba addu'ar sa kamar yadda a ƙarshen addu'in yace rabbana wa taqabbal du'a ya ubangiji muka ansa addu'ata to Allah subhanahu wataala ya anshi addu'ar sa ya zama da mutane na shauƙin zuwa wannan guri tun a lokacin da gurin yake babu wani abu da zaka ce dan adam a matsayin sa na dan adam yana sha'awa tun lokacin gurin yana fakon sa lokacin gurin banda zafin rana da rashin isasshen abinci da rashin isasshen kayayyakin more rayuwa babu komai a gurin amma duk da haka mutane za su yi tafiyar ƙasa za a tafi a ƙasa don aje wannan guri wasu za su bar garuruwansu ko ƙasashensu yayin da ƙasashen nasu suke cikin ni'ima a lokacin da 'yan najeriya da wasu ƙasashe na duniya suke yin ƙaura su je su je ƙasar abin nan garin makka su zauna a lokacin garuruwansu sun fi arziki sun fi arziki to amma dai saboda wannan shauƙin da yake cikin zukata da ubangiji subhanahu wata'ala ya ansa addu'ar annabi ibrahim a kansa ya sa su a cikin zukata sai ya zamana mutum zai bar garinsa inda ya fi jin daɗi ya je inda inda ake shan wahala ya je wadin ghairi zai zar'in ya je ya zauna a can za a hau abin hawa lokaci tun ana hawa abubuwan da abin nan ana hawa raƙuma kafin mutum ya isa garin ya yi wujiga wujiga sai ya fita daga hayyacinsa shajaran madaran haka zai isa ƙasar to amma duk da haka mutane cikin shauƙi da murna suke kamar yadda ibnul qayyim ibnul qayyim yana da yana da wata wata kasida mimiya ce ita da mimun take karewa wacce tafi shahara ita ce nuniyarsa an fi sanin nuniya shafiyatul kafiya wal kafiyatul shafiya amma ba a san ita mimiyar ba yana da mimiya wanda sunanta ar-rihla ila biladil ashwaq wato tafiya zuwa ga garuruwan da ake shauki yana nufin garuruwan kasar kasar maka to a cikin wannan mimiyar tashi yana cewa yana sifanta yadda musulmi suke baro zuwa barin garuruwansu da ƙasashensu sukan bar iyalansu da dukiyoyinsu domin su tafi su tafi kasar Saudiya da da sunan haji ce tarahum ala al-anda'i shu'san ru'usuhum wa ghubran wa hum fiha asarru wa an'amu ce wa qad faraqu al-awtan wal ahla raghbatan ولم يثنهم لذاتهم والتنعم يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا har inda yake cewa wala ajabun min za fa hina adafahu ila nafsihi arrahman fa huwa almu'azzam kasahu min alijlal a'zama hullatin عليها طراز بالملاحة معلم فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضأ إجلالا له وتعظمه yake cewa tarahum ala al-anda'i zaka gansu suna kan raqumansu shu'san ru'usuhum wato gashin kansu yayi yayi birtsin birtsin saboda rashin tajewa wa gubran duk sun yi kura wa hum fiha asarru al'umu amma duk da haka cikin farin ciki suke cikin jin dadi ga su sun yi wato sun yi kura sun yi budin budin amma kuma duk da haka murna suke yi za su tafi za su tafi dakin Allah wa qad faraqul awtana wal ahla raghbatan sun bar gidaddajin su sun bar iyalansu ba don komai ba saboda kwaɗayin su ga sun je wannan ƙasa walam yusnihim ladzatuhum wa tan'um dadin da suke ji a ƙasashen su da gidajen su da ni'imar da suke ciki bata hana su su yi wannan tafiya mai mai cike da wahala mai cike da hadarruka ba tun a wancan lokaci a wancan lokaci ce yasiruna min aqtariha wa fijajiha daga ko ina a duniya haka suke kwararowa haka suke ta tahowa rijalan wa rukbanan wasu a kafa wasu akan abin hawa walillahi aslamu dukkaninsu sun mika wuya sun sadu daga Allah walamma ra'at absarahum baitahu allazi qulubul wara shawqan ilayhi tadarramu yayin da suka iso suka matso za su shiga garin idanuwan suka hango wannan daki wannan dakin da duka zukata wato saboda shauki zuciya tana tana babbaka saboda shauƙin ta ga wannan gida ta ga wannan daki yayin da suka ga wannan daki ka annahum lam yansabu qatt qablahu duk wahalar da suka ja a baya sai su ji kamar ba su sha ta ba lianna shaqahum kat tarahala anhum saboda wahalar da suka sha yanzu duk sun je da jinta don bukata ta biya falallahu kam min abratin muhraqatin anan ne kama zaka ga saboda farin ciki ana kuka tafiya ta yi riba har gashi an iso gashi yanzu suna hango ɗakin Ka'aba saboda haka sai kaga hawaye na zuba wani na zuba wani na bin shi a baya to har yake cewa to duk babu mamaki anan saboda ubangiji subhanahu wataala ya jingina wannan gidan zuwa gare shi zuwa nan ɗakin zuwa gare shi yace baitiya ɗaki na ne kuma Allah subhanahu wataala shi ake girmamawa shi kasahu min al-ijlali don haka ubangiji subhanahu wataala ya lullube shi da girma da daukaka ya sa masa wato tufafi na girma tufafi na daukaka alaiha tirazun bil malahati mu'limu duk inda ka duba alamomi ne alamomin girma ne da daukaka a jikinsa yace to saboda haka ne duka zukata suke son wannan wannan daki kuma suke girmama shi duk wata zuciya ta mumini tana son wannan daki tana girmama shi don haka zuwa sau daya baya hana aji shauƙin komawa baya hana aji shauƙin ƙarawa dan an je sau ɗaya sau biyu sau uku duk sanda aka je to kamar ma ana ƙara wato tunzura mutum ne yana zuwa kuma shauƙin na ƙara ƙaruwa ce la yarji'u at-tarfu anha hina yubsiruha hatta ya'uda ila ilaiha at-tarfu mushtaqa duk sanda ido ya kalle ta to da ya dauke idan kuma zai ƙara sha'awar komawa ya kalle ta to shi yasa aka fassara masabatan da cewa ay yasubuna ilayhi wa yarji'u suna kaiwa suna komowa suna kaiwa suna komowa wasu daga cikin malamai sun fassara masabatan da cewa majma'a matattara domin anan ne mutane suke tattara suke haduwa domin gabatar da aikin haji ko kuma aikin umara kamar yadda wasu malamai suka fassara masabatan da cewa ana nufin a a a gurin samun lada wato idan suka zo suka yi aikin ibada a gurin ubangiji subhanahu wataala yana ba su lada Allah ce ka tuna lokacin da muka sanya wannan daki ya zama masabatan linnasi matattara ce ga mutane ko gurin kai komo na mutane wa amnan kuma gurin aminci gurin zaman lafiya abinda ake nufi da al'amnu a larabci ana nufin wato tsare mutane daga dukkan abinda zai cutar da su duk abinda za su cutu a dalilin samuwarsa ko a dalilin rashin sa in aka tsare su daga wannan abu shi ake kirawa al'amnu da haka ya kasance an tsare mutane daga waɗanda za su iya kawo musu farmaki ko an tsare mutane an samar musu da abubuwan buƙatar rayuwa an yi hanyoyi a cikin gari an samar da fitilu a cikin gari duwannan shi ma amnu ne shi kansa amnu ne masu laifuffuka ana kama su ana hukunta su ana hana masu yin laifi laifi in an samu masu laifi a hukunta su shi ma wannan amnu ne wanda suke azzalumai a hana su ci gaba da zalunci wannan shi ma amnu ne haka nan waɗanda za a wato cinye ma haƙoƙinsu a karɓo musu haƙoƙinsu a dawo musu da shi wannan ma wannan ma amnu ne saboda ka shi amnu dukkan wani abin da wato yinsa zai tsare mutum daga abin da zai cutar da shi ko zai rashin yinsa wato abin nan rashin samar da abin da zai cutar da mutum abin samar da abin da zai cutar da mutum aga an kawar da wannan shi ma amnu ne saboda haka idan akwai abin da rayuwa take bukata aka samar da shi to an samar da amnu shi yasa in ana bukatar abinci aka samar da abinci an samar da amnu ana bukatar titi aka samar da titi an samar da amnu haka kowane abu kowane guri da irin gwargwadon amnun da suke bukata a zamanin jahiliya babban abin da yake ci musu turo a ƙwarya shine mai ƙarfi a kowane lokaci ya ga dama zai iya bige mai rauni ya kwace abin hannunsa a duk lokacin da ya ga dama zai iya taka wanda yake ƙasa da shi kuma babu yadda za a yi da shi to ya kasance an hana wato ƙarfa zaluntar wanda yake mai rauni wannan shine amnun da ake bukata a wannan lokaci saboda a wancan lokaci ba ba su da wata shari'a wacce take hukunta su ba su da wasu alƙalai da suke shari'a idan an samu wani yayi laifi a kai shi gaban su yi masa shari'a ba a da wannan kowace kabila kawai tana kare kanta kuma kowa ya je yayi tsokana in ya dawo cikin jama'a za su kare shi sai dai in abin ya fi karfin su kuma su ce to fita daga cikin su aje can daji a tare shi su ba za su iya masa musamman in ya yawa ya yawaita tsokana suna suna kare shi suka ga ya tsokana da ba za su iya kare shi ba to za su iya sallama shi amma ba su da wata shari'a guda ɗaya da kowa ya yadda da ita za ta hukunta masu laifi ba su da wasu alƙalai waɗanda su ake kaiwa hukunci su yi shari'a tsakanin masu rigima don haka abin da suke bukata na al'amnu shine a hana a samar da wani abin da zai hana wato mai ƙarfi ya cutar da mara ƙarfi wannan shine amnun da suke bukata to sai Allah subhanahu wataala ya samar musu da wannan amnu tun a jahiliya a sanadiyar wannan daki wa qalu inna tabi'ul huda ma'aka nutakhattab min amri min ardina aw lam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun Allah yake gaya mana suna cewa wa qalu inna tabi'ul huda ma'aka nutakhattab min ardina in muka bi ka muka bi shiriyar da kazo da shi to za a rika zuwa kasan mu ana kama mu ana ana ana ana fita da mu ana cutar da mu to za a rika sace mu daga daga cikin garuruwan mu don haka ba za mu iya bin abin da kazo mana da shi na shiriya ba don mu zauna lafiya da kabilun da suke zagaye da mu to shine Allah yake gaya musu awalam numakkil lahum haraman aminan ashe ba mu tabbatar musu da wani guri mai alfarma ba kuma amintacce shine makka yujba ilayhi thamaratu kulli shay da ake kawo 'ya'yan itatuwa iri-iri daga ko ina rizqan bil ladunna kuma arziki ne daga wajen mu walakin aktharuhum la ya'lamun amma da yawa daga cikin su ba san haka ba to wannan minna ce ubangiji subhanahu wataala yawa ahlul jahiliya mutane a jahiliya ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan daki ya zama musu amina har abdurrahman ibn zaid ibn aslam yake cewa mutum yakan gamu da wanda ya kashe masa mahaifinsa ko ya kashe masa dan uwansa a a a a cikin haramin makka amma ba zai taba shi ba saboda yana girmama wannan guri gashi dai jahiliya ce kuma babu abin da yafi ciwo a gurin su a ce ga wani wanda ya kashe maka wani naka musamman a ce uba ko dan uwa sukan dauki fansa fansar ma har ta wuce iyaka a kashe masa daya ya ce sai ya kashe goma a madadin ɗayan da aka kashe masa to amma saboda ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan daki a zukatan duka kabilun laraba suna ganin girmansa sai ya kasance mutum zai haɗu da wanda ya kashe masa ubansa ko ɗan uwansa amma ba zai taɓa shi ba ce sai dai mu haɗu a waje amma anan ba wanda zai taɓa wani to kaga wannan shine amnin da suka samu ta hanyar wannan wannan daki da musulunci yazo sai aka ƙara samun amnu ta hanyar shari'a da yazo da ita musulunci da yazo sai yazo da shari'a duk wanda yayi laifi iri kaza akwai hukunci da za a yi masa akan wannan laifin nashi aka zo da hukunce hukunce da basu togace kowa ba duk matsayinsa duk girmansa duk darajarsa duk martabarsa idan har zai shiga haƙƙin wani to za a karɓo haƙƙin nan da ya kwata a mayarwa mai shi to wannan ma sai yasa aka ƙara samun amnu sama da yadda ake da shi a da da haka musulunci da ya zo amnun sai ya ƙaru bayan da can akwai wannan girma da da da da da da larabawa suke ji na ka'aba a cikin zuciyarsu akwai wannan daman to kuma sai musulunci ya zo da shari'a sai ta ƙara wa wannan amnu ɗin ƙarfi amnu ɗin bai ma tsaya a kan ɗan adam ba sai zama na hatta dabbobi hatta tsuntsaye hatta dabbobi sai suka samu wannan amnu aka ce an haramta kashe dukkan wata dabba ko wani tsuntsu in banda guda biyar da aka togace a cikin hadisin aisha da yake cikin sahihai wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa khamsun minad dawabi kulluhunna fawasiq يقتلن في الحل والحرم في الغراب والحدأة والأقرب والفأرة والكلب والأقور النبي صلى الله عليه وسلم يجي dabbobi guda biyar dukkaninsu wato fasikai ne ana iya kashe su fil hilli wal haram a wajen harami da a cikin harami duk za a iya kashe su su ne hankaka da shirwa da kunama da alfa'ara wato bera da kuma kare mai cizo to akwai ƙarin wasu kamar irin su macizi da sauransu suka zo a wasu ruwayoyi to wannan yana nuna cewa in banda waɗannan da aka yi togaciyarsu hatta tsuntsu shi ma in ya shigo cikin maka ya samu amnu kaga ba maganar ɗan adam ake ba hatta tsuntsu to ubangiji subhanahu wataala shi ya sanya dakin wato gari abin nan garin makka ya kasance haka to wannan sanyawa da Allah subhanahu wataala ya wannan gari ko dai su zama aljalu takwini ne alqadari ubangiji subhanahu wataala ya kaddara haka ya kinsa shi a cikin a cikin zukatan dukkan mutane tun a jahiliya duk larabawa suna jin wannan ba wai littafi ne ya sauka na shari'a ba aka ba su doka a'a ubangiji subhanahu wataala ya kinsa wannan ne a cikin zukatansu ya halicci wannan bisa kaddararsa kaga wannan ya zai zama aljalul takwini ne ko aljalul qadari ne aljalul qadari ko kuma tun lokacin annabi ibrahim alayhis salam ya isar da wannan sako na cewa wannan gari wajibi ya kasance gari ne amintacce duk wanda yake cikin sa ya ya kubuta man dakhalahu kana amina duk wanda yake ciki ya shige shi to ya kubuta ya samu aminci annabi ibrahim alaihissalam ya sanar da ɗansa annabi isma'il sannan abin ya watsu a cikin zurriyarsa abin ya yi ta tafiya haka kowane ɗan tsare ku suka zo su ji wannan doka daga waɗanda suka gabace su har musulunci ya zo musulunci ya zo ya zo da hukunce-hukunce waɗanda suka ƙara tabbatar da wannan wannan amru to wataƙila wani ya ce to idan Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan daki ya zama amnan ya ce ya sanya shi ya zama amnan me yasa a wasu lokuta a tarihi muka ga cewa wannan amnu din bai samu ba an zubar da jinin nuka a cikin masallaci mai alfarma ma na makka an kashe rayuka an kwace dukiya ta al'umma an ci zarafin mahajjata to ina wannan magana ta ubangiji wa idda annal baita masabatan linnasi wa amna ta ya zama masabatan din ko ko bai zama ba ya zama amnan din ko bai zama ba za a yi cewa to ai bai zama ba tun da gashi an samu a wasu lokuta an yi irin wannan yanzu kamar lokacin da karamita suka shiga cikin garin makka suka je ɗakin ka'aba suka rika bin alhazai suna kisa kisa na kiyashi a karamita wata ƙungiya ce ta bayyana a cikin ƙarni na ƙarni na uku bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam wani bangare ne da suke jingina kansu ga mabiya ahlul baiti irin dai waɗannan yatakun da muke fama da su a yanzu cewa su su su su ba su ba wanda suke gani kansa da gashi sai in ahlul baiti ne saboda haka suka suka kirkiro wannan wannan hanyar tasu asalin wanda ya fara ya fara kafa ita wannan kungiyar ko shi wannan addinin ana kiran shi Hamdan ibn al-Ash'ath Hamdan ibn al-Ash'ath al-Qarmati al-Qarmati shi yasa ake ce musu al-Qaramita Hamdan ibn al-Ash'ath al-Qarmati al-Qarmati abinda kalmar al-Qarmati take nufi cewa mutumin da yake dan dukurkushi marar marar tsawo kafafuwansa yan kanana yan gajajjeru shine al-Qarmati to yana da wannan halitta tun tasowarsa sai yake ganin kamar kowa ya rena shi don haka ya zama na a rayuwarsa kowa yana jin haushin kowa yana yana yana wato tunanin yadda kamar zai yi ramuwar gayya akan kowa kama gani yake kowa ma baya san shi kuma kowa ma yana nufin ya cutar da shi to ya zamu ya zo kufa ya zo wani ƙauye ana kiran shi annahrai ya zauna sai ya bayyana kansa a matsayin shi mutum ne mai gudun duniya mutum ne mai zuhudu mutum ne mai zuhudu da ibada da gudun duniya saboda ka ƴan ƙauye sai suke zuwa gunsa duk wanda ya zauna gabansa sai ya rika nuna masa ka guji duniya kada duniya ta shiga zuciyarka kuma ka sani Allah subhanahu wataala salloli 50 ya wajabta wani ba ba biyar ba saboda ka zaka rika sallah 50 a kullum to saboda haka sai ya rika jan hankalin ƴan ƙauyen musamman da ya rika nuna musu shi duniya ba ta gabansa to idan har ƙauyen aka samu suka yadda da shi suka yi imani da shi sai ya sa musu haraji to duk wanda ya imani da shi zai rika ba da dinari ɗaya duk wata a rika karɓar dinari a rika ɗan karɓar to yana ƙara yana ƙara har sai da ya kai kumusi sai da kai ɗaya bisa biyar saboda haka sai ya shiga kuma halatta musu dukkan wani abin da Allah ya haramta shi a addininsa an halatta ya ce shi ma annabi ne an kawo an aiko shi shi ma ya zo da wasu canje-canje wani uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum ya zo ya halatta wasu abubuwa saboda haka sai ya zo da ibahiyya da halatta ko menene kake so in ka je gurinsa kai fatawa to halal ne babu haram a a fatawoyinsa to haka yi ƙarfi tun ana sanar da gwamnati lokacin daular abbasiyya ana sanar da su cewa mutumin nan sai an ɗau mataki a kansa sai suke ɗaukan abin da ba wani abu ba ne har ya zo ya ƙarfi har aka samu wani gwamna a kufa da ya rika karbar haraji a gurin waɗanda suke bin wannan abin da shi ya maida wata hanya ce da zai rika tafar kuɗi to kai zaka yi wannan akida to zaka rika biyan gwamnati kuɗi kawai ka je kai akidar to suka yi karfin da har suka zama barazana har ma suka kwace wasu garuruwa suka cinye wasu garuruwa da yaki suka kafa hedikwata su a bahrain a can wajen cikin cikin cikin ahsa cikin mamlakatul arabiyyatu saudiya cikin saudi arabia gabashinta suka kafa daular su anan suka kafa hedikwata su anan suka shiga kuma yakar sauran garuruwan musulmi yau su ci wannan da yaki gobe su ci wannan da yaki suka kuma hada kai da yan ismailiya yan ɗarikar al-ismailiya su ma kuma wasu ne wanda su ma duk da irin kan wajaci duka haɗe su ma da'awar alil baiti da waye da waye suka haɗa kai da ubaidillah ibn maimun al-qaddah to a cikin waɗanda suka rike wannan tafiya akwai wani ana kiran shi abu tahir abu tahir bayan rasuwar mahaifinsa abu sa'idul jannabi sai ya karbi ya karbi tafiyar ta wannan wato shi wannan addini na karamita to yana daga cikin manya-manyan ahadab ɗinsu manufofinsu shi ne su rika bin hanyoyin da suka san alhazai na tafiya garin maka suna tarewa suna kashe alhazai suna kwashe dukiyoyin suna kama mata da yara a matsayin bayi suna cewa wai waɗannan duk kafirai ne kuma za su tafi bautar gumaka ne da duwatsu wai zuwa ɗawafi da ake yi ana, ana, ana sumbatar hajarul aswad kace bautar dutse ne don haka dukkan su kafirai ne don haka suke kashewa suna kamawa suna kwace dukiyoyinsu suna ebe ƴaƴansu a matsayin a matsayin bayi to akwai shekarar da suka suka suka shiga garin makka suka shiga har har har ɗakin ka'aba har masallaci mai alfarma naka shekara ta 317 karkashin jagoranci shi wani abu tahirul jannabi abu tahir ibnu abi sa'id ibn al-hasan ibn bahran al-jannabi suka shiga garin alhazai sun an haɗu ana ta ayyukan ibada suka shige suka suka hausu da kisa da sara da suka suka kashe alhazai ana cewa a lokacin sun kashe alhazai sun kai wajen 30 sun kashe alhazai sun kai 30 suka kama mata da yara a matsayin sun kama bayi kwana shida suka yi a cikin garin makka banda kisa ba abin da suke yi a shekarar an ce ba wanda ya tsayuwa arfa to ya za a yi wata tsayuwa arfa za a yi a shekarar ba wanda ya haji cikakkiya wanda ya samu ya gudu sai kasar ba yi tsayuwa arfa ba a shekarar ba wanda ya cika hajjinsa shi abu tahir karan kansa shi shugaban nasu ce ya fi kowa rashin tausayi da rashin rahama da rashin imani don shi ne da hannunsa ya zo ya kama ƙofar ɗakin ka'aba ya ɓamɓare ta ya ɓalle ta ya zauna a kan ƙofar ɗakin ka'aba yana cewa ana billahi wa billahi ana ya khuluqul khalqa wa ufnihim ana ya ce gani ga Allah gani ga Allah shi yana halittar halittarsa ni ina ƙarar da su haka ya riƙa yi har ma wanda daga cikin mabiyansa da ya bi wani alhaji zai kashe shi yake ce masa ba ku ba ne annabinku yake gaya muku cewa wa man da khalahu kana amina wanda ya shigo wannan ɗaki ya zama amintacce to ina aminu ɗin wato yana so ya ce abinda aka zo muku da shi duk yaudara ce ƙarya ne babu wani amnu ina amnu ɗin yake saboda haka suna kisa suna abin nan ba ku bane aka ce wai annabinku ya gaya muku cewa wasu sun zo za su za su yi ta'adi an turo musu dairan ababila to ina dairan ababila din suna izgili suna kashewa suna ina dairan ababila din da aka da ake turowa su zo su zo su zo su jefe mu da duwar watsu din mu ma to haka suka yi ta wato ma sha'a suka yi ta abin da suka ga dama a wannan guri bayan sun kashe alhazai an ce gawawwakin da suka kashe suka iba suka yi ta zuba su a cikin rijiyar zamzam suka yi ta zuba su a cikin rijiyar zamzam sannan suka kama hajarul aswad suka bambare shi da ƙarfi suka gudu da shi ƙasarsu can bahrain ba su suka dawo da shi ba sai bayan shekara 22 suka shekara 22 aka yi ana hajji babu hajarul aswad a jikin ɗakin Ka'aba sun yi wannan a shekara ta 317 sun dawo da wannan dutsen a shekara ta 339 kaga shekara 22 to shi ma abin da yasa suka dawo da shi shi babban shugaban nasu tunda sun hada kai da ƴan Ismailiya shi shi shi shi shi wancan Ubaidillah ibn Maimun al-Qaddah lokacin da aka bashi labarin ga abin da Abu Tsahir ya je a Makka bai ji daɗi ba ya ce kai wannan abin da kai sai ka ƙara tona mana asiri domin za a ƙara fahimtar cewa ashe mu ba musulmi ba ne wannan abin duk da suke so a musulmi suke ka san matsalar daman a ce duk abin da ka ga dama kana nan kuma musulmi in aka motsa a ce an kafirta musulmi to shi ba wannan wai ba so a kafirta shi shi mai wannan tsiyar ba so a kafirta shi to yanzu kun yi wannan abun ai za ku sa jama'a kuma su tsane mu a ce to ashe mu ba musulmi bane to a lokacin suka nemi cewa to ya nemi cewa to su mayar da dutsen to shine shi wanda ya aika aikar Abu Tsahir a zamanin sa yace shi yana jin tsoro ba zai iya mayar da shi ba saboda ya ci gaba da zama har sai da ya mutu aka sa wani aka sa wani dan uwansa ana kiran shi Ahmad ya zama ne shine shine khalifan sa to a zamanin sa ne aka mayar da dutsen a jikin Ka'aba to watakila wani ya ce to ya aka yi Allah subhanahu wataala a lokacin da Abraha ta yazo zai rushe Ka'aba ubangiji subhanahu wataala bai kyale shi ba ila wani yayi wannan tambaya waɗannan kuma aka kyale su suka irin wannan kisan kiyashi a cikin a jikin Ka'aba me yasa su ba a yi musu abin da aka yi Abrahata ba dare da cewa Abrahata in in kusa ne da Allah yafi kusanci yafi su kusanci da Allah Abrahata Kirista ne amma waɗannan zanadika ne gaba daya kuna ga izgilin da suke wa Allah yana cewa Allah yana halitta ni kuma ina karar da ita ya khuluqul khalqa wa afnihim ana kirista ba zai faɗa ka ba to aka ya akai kiristoci akai musu wancan lugude da tsairin ababil su kuma wanda aka kyale su shine malamai suka ce a wancan lokaci kamar da ibnu ibnu kathir a cikin al-bidaya wa nihaya da ya kawo wanda yake cewa abinda malamai suka ce a wancan lokaci idan har yadda larabawa suke daukan ka'aba ɗakin Allah ne kuma babu wata shari'a da ta sauka a cikin su da suka yi imani da ita da take tabbatar musu da cewa eh wannan abin da suke ji a ransu haka ne to in har aka samu wani ya zo ya keta alfarmar ka'aba kuma Allah bai yi komai ba to wannan aqidar ta girmama ɗakin Allah sai su daina sai su daina jinta ce ashe mu duk yadda muke zato ba haka bane gashi an yi wa Ka'aba kaza kaza kaza kuma Allah bai yi komai ba ai kun ga abinda Abdul Muttalib ya faɗa lokacin da Abraha ta ya aika masa bayan ya kwashe masa raƙuma da yazo neman raƙuman sa ce ina mamakin ni gashi nazo zan rushe muku abinda kuka alfahari da shi kuma kai kana magana raƙuman ka yace wannan raƙuman nawa ne amma ɗakin akwai mai shi zai kare kayansa to wannan ita ce aqidar da suke da ita dangane da ɗakin Ka'aba to inda a ce hakan da yayi da suka da suka yi kuma Allah ya bari su rushe Ka'abar kaga shikenan girman Ka'abar sai ya fitar ga zuciyarsu sannan kuma akwai shimfiɗa da Ubangiji subhanahu wataala yake so yayi ta cewa akwai wani gagarumin abu da zai faru a wannan shekarar na aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam to dan girmama wanda za a aiko Ubangiji subhanahu wataala yayi wannan aiki to amma bayan musulunci ya zo alqur'ani ya sauka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin alqur'ani shari'a ta kan kama don haka abin nan girman ka'aba ya riga ya zauna a cikin zuciyar musulmi dan wani ya je ya taba ka'aba ba za ka daina jin girman ta ba saboda ba wai gargajiya ce ta sa kake girmama ta ba wata shari'a ce da Allah ya aiko da ita kai imani da ita sa kake girmama ta saboda haka dan ubangiji subhanahu wataala ya bar Abu Tsahir aljannabi ya je yayi wannan aika aika ba zai sa a daina ganin girman Ka'aba ba tunda daga lokacin shekara mai zuwa sai da aka je haji duk da wannan kashe-kashen da aka yi bata hana kuma shekara mai zuwa a je haji ba ba a ji tsoro ba an je hajji yanzu wani yana nan cewa ya daga abin da ya faru ba ba zai ƙara koma hajji ba ka a kashe shi wajen jifa ka a kashe shi wajen jifa to su ba a yi abin nan ba an yi hajji a shekara a shekara da ta zagayo saboda haka wannan da ubangiji subhanahu wataala yayin maganar wa'idda annal baita masabatan lin-nasi wa amna ubangiji subhanahu wataala yana tabbatar da shari'a ne kamar yana gaya wa mutane wanda suka yi imani da alqur'ani na musulmi ko ina su sani garin makka gari ne da ya kamata ya zama mai aminci da ya kamata ya zama mai aminci kada a kuskura a rika wato keta alfarma ko cin mutuncin wani a gurin ubangiji subhanahu wataala ya hana hatta irada wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzukhu min azabin alim ko irada wato ko niyya ma ka je da ita mutun yayi niyyar in yaje zai yi wata aika aika kuma da yaje saboda haka ganin idan askarawa ya ga ba zai iya ba to wannan niyyar da ya tafi da ita ita ce ubangiji yace nuzukhu min azabin alim ba wai ya je yayi ba kaga da yaje bai yi ba amma ya tafi da niyyar to ubangiji ya hana niyyar to ina kuma ga wanda shi aikatawa yayi ya je ya je ya je da wata fandara da wata fitsara kasar za a ce an har an fara kama alazan Najeriya wai da da kwayoyi daga fara kai alhazai wai an kama wasu to wannan me yaje yi hajji yaje yi ko yaje aika aika to kaga wannan kama shi din da yaje kama shi da kama shi inda aka yi ba zai fitar da shi daga wancan narko na ubangiji ba kuma in har ya tabbata haka din ne to tun daga duniya zai fara samun nuzuku min azabin ali tun da fille mai kai za su yi ba su kyale shi ba kuma ita rigima da mutane a yi ta lallashin su kansu tafi da goro ka tafi da goro har sai ana tsoratar da wasu ana cewa in kaje za a kashe ka in kaje da goro za a kashe ka wasu suka dauka ma da gaskiya da gaske ne saudiya ba ce za ta kashe wani da yaje da goro ba saudiya tana shari'a da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce dan kaje da goro sai a kashe ka to amma ba sa san shi sai ba sa so to ka hakura me kai da zaka je haji kuma sai ka tafi da goro fi sabilillah sun dai sa tara sun sa tara ina jin duk kwano ɗaya dubu ɗaya ne na riyal ba ba naira ba naira kan ai ta zazzage aka je da kulli kulli goma kana da riyal dubu goma kuma a kwace baka goron ba za ka shiga da shi ba to wani akan dubu goma nan sai dai sai dai rasa hajjin tunda ba inda zai same ta biya eh miliyan ɗaya ko to shine Allah subhanahu wataala anan da yace wanda ya shiga wato ya sanya wannan daki ya zama amnan yana nufin ku rike shi a haka kamar shari'a ce kamar inda Allah subhanahu wataala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kaga wannan siga ce ta labari amma ma'anarta umarni ma'anarta insha'i Allah ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla kuma ku rike gurin sallah daga gurin tsayuwar annabi Ibrahim wannan wattakhizu tana da qira'a guda biyu wattakhazu bi fathil kha tace qira'ar ibnu amir da nafi kaga a bisa wannan qira'ar sai zama Allah subhanahu wataala yana bamu labari ne to iz ja'alna mun sanya wannan daki ya zama masabatan gurin kai komo na mutane wa amnan ya zama aminci wattakhadhu min maqam ibrahim kuma sun riki wato mutane sun riki gurin da annabi ibrahim ya tsaya zuriyar annabi ibrahim alayhi salam da waɗanda suka yi imani da addinin da yazo da shi sun riki wannan guri wato ka'aba ta zama alqibla ce wanda suke sallah zuwa gare ta kaga sai zama khabar ne ba umarni ba qira'a ta biyu ita ce wattakhidhu shine qira'a sauran sauran qurra'ul ashara din wattakhidhu da da sigar umarni wato kuriki kuriki wannan guri ya zama gurin sallah gurin tsayuwar annabi ibrahim ya zama gurin sallah kaga ya zama jumla biyu ce ja'alna daban wattakhizu kuma ita ma jumla ce mai cin gashin kanta imam al-bukhari da Imam Ahmad sun fitar da hadisi daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wafaqtu rabbi fi thalathin na dace da ubangiji na wato da hukuncin ubangiji na cikin abu uku fa qultu ya rasulullahi law ittakhadna min maqami ibrahima musalla fa nazalat wattakhidhu min maqami ibrahima musalla na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama me zai hana ba za mu riki gurin tsayuwar annabi ibrahim alaihi salam a matsayin gurin sallah ba sai Allah ya saukar da wannan aya wattakhidhu kuma ku riki min maqami ibrahima musalla gurin sallah daga gurin tsayuwar annabi ibrahim sannan kuma na dace da hukuncin ubangiji na cikin ayar hijabi shine cewa ayatul hijab ayatul hijab ita ce ayar take cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiy eh la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'zana lakum ghayra nadirina illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ina cikin ta Allah subhanahu wataala yake cewa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab to ita ce ayatul hijab سيدنا عمر يتي يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر دا كاتي وماتنك سي هجابي واتوسزما akwai tsari tsakaninsu da maza maza ba za su shiga inda suke ba domin mutumin kirki da mutumin banza suna shiga inda suke har suna musu magana to ita ma wannan aya ce sai ta sauka latar qulubi wutan nabi kar ku sake shiga gidajen annabi sai an muku izini sannan abu na uku yace matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun hadu dan nuna kishi a kansa sai sayyidina umar yake cewa da su asa rabbu in talaqa kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna ko an yubdilahu azwajan khairan min kunna to sai wannan aya ta sauka kamar haka cikin suratul tahrim da mun yi bayanin ta lokacin tafsirin suratul tahrim wannan hadisi kuma mun yi sharhin sa a cikin karatunmu na at-tajridus sarih to kaga wannan wannan hadisi yana nuna mana sayyidina Umar ya ba da shawarar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika sallah ya rasul da ba za a rika sallah a inda maqamu Ibrahim yake ba gurin tsayawa Annabi Ibrahim wannan ayar ta sauka to malamai sun yi sabani a wajen menene ake nufi da maqamu Ibrahim shi maqamu Ibrahim da Allah ya ce ayi sallah a inda yake menene shi akwai maganganu guda uku wasu suka ce ana nufin dukkan harami duk inda yake harami ne to maqamu ibrahim ne saboda in ka shiga cikin da'irar hududul haram to kana cikin maqamu ibrahim don haka shi shi ake nufi wani ruwaya ce daga abdullahi dan abbas wasu suka ce ana nufin arafa da muzdalifa da da guradan jifa wannan ita kuma riwaya ce ta ata ibnu abi rabah wasu kuma suka ce ana nufin alhajar za ka ga cewa a cikin wannan abin nan tafsiri guda biyu ne in ka dunkule za su kowa tafsiri guda biyu ne tafsiri guda na farko yana nufin duka wani guri da annabi ibrahim a.s. ya yi bautar allah a gurin to ku riƙe shi gurin bautar allah kuma gurin addu'a wato ku yi koyi da annabi ibrahim a wannan gurin wajen ku bauta wa allah kuma a wannan gurin kuma ku yi addu'a shi yasa wasu suka fassara shi da alharam kullahu wasu suka fassara shi da guraren aikin hajji duka al-mashair wasu ka fassara shi da muzdalifa da arfa da muzdalifa da gurare da gurin jifa wanda nan ne matattarar aiki aikin haji to kenan sun fassara sallah anan da shine ku tsaya a gurin ku yi ibada in kun gama kuma ku yi addu'a wasu kuma suka yi masa tafsiri khas shine suka ce dutsen dutsen nan da Annabi Ibrahim alaihi salam ya tsaya a kansa shi ake nufi wannan ita ce magana da aka rawaito daga Sa'id ibn ibn Jubair cewa Annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da yake ginin Ka'aba bayan wato katangar ta dan tasa ya kasance in yazo dora bulo ta ta wuce inda zai iya dora bulo ya ya gina shi saboda haka sai ya sa aka abina Annabi Isma'il sai ya nemo masa dutse wanda zai rika takawa ana miƙo masa duwatsu yana ɗorawa yana ginin to in yayi in ya ya gina nan zai yi gaba kuma a ƙara ɗaukar dutsen a ƙara matsa da shi matsa da shi gaba to haka yayi ta yi har ya gama gina ɗakin Ka'aba da ya gama gina ɗakin Ka'aba sai ya aje ya aje dutsen a ƙarshen inda ya gina abin nan inda ya gama gina ɗakin Ka'aba din to wasu suka ce wannan shine maqamu Ibrahim din shine gurin tsayuwar Annabi Ibrahim haka ana nufin gurin tsayuwar Annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da yake ginin Ka'aba dutsen da ya rika takawa domin ya dora ya dora dutse akan katangar Ka'aba to wannan tafsirin shine sahihi shi yafi inganci shine wanda Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari ya rinjayar kuma sannan hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallama suna suna goyen bayan wannan tafsirin zamu ga Imam Muslim ya fitar da hadisi hadisin Jabir ibn Abdullah hadisi ne dogo da Annabi da Jabir dan Abdullah yayi bayanin hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallama ta ban kwana a ciki yake cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gano ɗakin Ka'aba sai ya je ya sumbaci rukuni sannan yayi sassarfa a dawafin uku na farko sannan kuma yayi tafiya a dawafin uku a hudu na na ƙarshe sannan bayan ya gama dawafi sai ya matsa taqaddama ila maqam Ibrahim faqra'a wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla fa salla rak'atayn sai ya matsa zuwa ga matsayar annabi Ibrahim a.s. ya karanta wannan ayar sannan sai ya sallar raka'a biyu a cikin ko a raka'ar farko ya karanta ƙulhuwallahu ahad ko ƙulya a yawar kafin raka'a ta biyu ya karanta ƙulhuwallahu ahad to kaga wannan hadisi ƙarara ya nuna wannan gurin da annabi Ibrahim a.s. ya tsaya dutsen da ya tsaya shine makamu Ibrahim ɗin haka nan akwai hadisin Amr ibn Dinar wanda shi ma yana cikin Sahih Bukhari lokaci ya kare wanda yake cewa mun tambayi Abdullahi dan Umar a yaqa'u ar-rajulu 'ala imra'ati fil umra qabla an yatuf yake cewa mutum zai iya saduwa da matarsa a umara bayan yayi dawafi kafin kafin yayi sa'ayi to shine sai Abdullahi dan Umar sai yake cewa mun zo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi ga Ka'aba sannan kuma sai yayi sallah a bayan maqam raka'a biyu sannan sai kuma dawafi wato yasa ayi tsakanin Safa da Marwa to kaga shi ma anan sai ya nuna maqamu Ibrahim shine gurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah shine wannan gurin da wannan dutse yake ci to wannan maqamu Ibrahim akwai maganganu da zamu kara akan sa insha Allah karatun mu na gaba abinda muka yi na daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya yafe mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته